أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك سفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a 25 ga wata na Rabiul Awal hijira shekara 441 wanda ya dace da 22 ga watan 11 shekara 2019 a darasinmu da ya wuce sati da ya gabata mun tsaya cikin suratun na cikin muna bayanin ayata 24 ayata 24 kayan nan akwai duk da ba tambaya ba ce ba kai tsaye akwai shiri da aka sa namu na wani tafsirin ya jima a afirka tv to tambayoyi sun biyo baya da yawa kan magana da na yi wanda suna tambaya tarihin ko abinai sabo sauransu bayani game da irin makirci ko shiri da turawa tsohon shiri da suka ma musulmi kuma yanzu ga abin a aikace kamar za ka ce wancan magana yanzu ne aka yi ta mini bayanin wani bature paul ashmid mutumin almani paul ashmid wani littafi da yi to a cikin littafin da yi littafin ma ya bayyana wajen tun 1936 ya shekara wajen 83 ne transita yanzu ba transit a domin zina suna ga kataroturanen shekara 83 da ta yi a bayan yakin duniya na farko kare na biyu ya yi wani bincike mutumin alman ne turawa europe suka ba wani bincike kan kasashen musulmi to sai ana abin kama abokan hamayya na mallakar duniya wannan ba Allah baya ya je ya yawo kasashen duniya kaf kuma duniya musulmi ya bincika tun daga indonesia zuwa marrakesh zuwa morocco marrakesh ta morocco wannan bangaren libya zuwa nigeria duk bangaren kasar musulmi kaf tun daga cikin kasan sun ci iya da daula mai girman gaske wannan bincike da ya na kasashen musulmi wanda suke cikin wannan yankin kurin da ya kare ya kare rapor rapor kin da ya kawo sakamakon bincike da ya kama turawa ya ajiye musu akan tabir ya ce to yanzu shawara da ya bada musulmi da ya malita suna musulunci shine karfin gobe mana su suke da na mallaka duniya a gaba duk bincike da musulmi ya su mallaki duniya an so ko ba so ba sai kawo dalilai guda uku ya ce yaki na bindiga da takobi da muke yi wannan bai dorewa moto sabon strategy sabon hanya ta mallaka ba ta yaki ba ya ce shawara zai ba su abu uku ya bincika daga wannan abin su kamata a yi ƙoƙarin maganinsu ga a wajen musulmi ya ce bincike da ya yi duk wani daga musulunci tun daga wannan ya ce maganar indonesia zuwa marrakesh wannan bangaren atlantic zuwa fasin kaka duk bangaren wannan james yayi ya ce suna da wani abu musulmi na alaƙa ta addinin suna son juna wannan addini iya sa musu alaƙa bisa ga bambancinka na nan ne na nan ne suna da matsala kowa tana damun kowa ya ce wannan abin dole a yi ƙoƙarin raba su da shi ta hikima yana za a yi kakkubar su sami wannan abin da na kyakkyawar alaƙa ko son juna da suke tsakaninsu duk yadda za a yi a yi ƙoƙarin yaƙi da wannan abu cikin hikima abu na biyu ya ce ya lura dukkan arziki na tirar ɗabi'i ta arziki na tirar da Allah masu duniya mafi yawa iya hannun musulmi duk arziki na tirar petrol ɗin ne wani itacen ne duk wani abu da sanar arziki ranar komai na arziki na ƙasa da Allah na ƙasa ƙasa su suke koma da kashi abu na biyu kenan ya ce abu na uku su yi kowa yawan aiwa aiwa su yi kowa yawan aiwa ya ce mutum alman ga mutum alman ko shi ake ake ne ya kawo a wasu turawa yadda za a yi sabon mulkin mallaka ba irin wancan na bindiga da makami ba wannan abin guda uku ce su ne kamata a zamana domin ce menene ya ce a yawansu ga yawa ga ƙari ga yawa ga arziki kuma ga haɗin kai na zai zai su mulki duniya wannan ce dole ana so haka ya kamata a yi ya ce yadda za a yi ɓangaren ɓangaren son juna a raba kansu ɓangaren arziki diya da za ku yi arziki da zafin mai ba su da shi iya hannunsu amma ya zama to kuki jarin shi kuki ta yadda shi da arziki da mallaka ya zama to iya hannunsu amma kuki ta yadda shi wasu din da kadiba in petrol ne iranium ne in mene ne kwarga ce kwarga na zinariya za a ce su a sanji kursan na wata ayamma ko a gabas kakwalban kursan na kaza kyan kursan na kursan kursan haka duk ba ba wanda muke da karar kursan ba ba kai su a sanji kursan haka suke ta kenan arzikin ta dama ka ya ta tsara musu a yi yadda za a yi a hannunsa yake amma kuku ke tsaye da shi abin su haka wani ma'aikaci tsohon su mace tsohon su mace kuma da gaske suke ba su ba ba da wasu kuma cikin shirme a tsari suke wani muke shirme a kan tsari suke haka suke shiri da aka yi ya ce abu na biyu aiwa yadda za a yi a rage yanzu yau a france ko shi sauransu ɗaurin mace ta haihu tukuci ake bata Allah tukuci gare ta musamman fara yi kuɗi a taimaka mata a ba ta aiki an kuran yanta don ta haihu nan kuma kukwalu problem talauci buku iyawa ku dibi cana in tsara ce sai mu tsara gali japan ba ta arziki ɗaya natural ko mai yanka musu japanese kuna takaici ne mutane gaban mu duk wani al'umma na gaban mu kwallon ɗin ta mutu ana zuwa kalar kaga ɗan nijar iya kowa wani ba amurka karatu ko babu muna da nigerian buzuka a sarbon nigerian ne a sarbon babban jami'a da amurka iya koya a kan ɗan nigerian ne iya koya amurkawa karatu amma kurin wannan abin shi ne aka diba ya za a yi kun mun yarda a yi amin kawai a kullum mu yawa kuma da amma haki kullum ka diba duk inda muka muka dogara da shi shinkawon mu doyen mu masai wanne an kai shinkawa kai gabas masai wanne china ne na rigima aiki har a kofar dosi a nijar shinkawon japan ko babu japan ba su yi zan zaba su amma su yi da kenan wannan maimakon a karzan ta takaici neman na kai a sa mana takaici allah ba mu komi na neman zama abin a kan samun buku iyawa wannan iya cikin masifin turawa allah sa shugabannin su su gani su gani wannan yan wace nan tambayar suka yi ta yi wannan wai magana yau ce ne aka yi cikin wannan iya nan ne fitar kai aka yi tibin nan tarsis shekara tamanin da uku daidai tayin ma mun kadi ba a yau gashi abin sama kasa a aikace haka abin yake wa kana Allah sa ta hanya horon shi kusantaji kashi da shi na kusantaji kashi kaza a ɗari kuna da kashi saba'in a ɗari kuna kashi tamanin wani abin kuwa ina magana a cikin ƙasa bai yayin da na ce kusantaji arzikin kuna ƙasa za a ce arzikin ku ne amma a ɗari tamanin kuna da ishirin suna tamanin a wani abin a ce suna da saman kuna talatin haka duk arzikin yawa kai idan ka namu ne amma suwa suke cire ne su wannan tsohon tsari ne na turawa isa shugabannin musu gani kullum a tafiye kira a wancan magana ce na bada misali na makircin turawa kan musulmi kenan sha Allah za mu tashi aya ta 24 cikin surutun nahal sha Allah bismillah
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين أنا مغنانا بعد labarin halin kahurai game da alkurani game da jin gaskiya idan wani zai tambaya aka masa tambaya akan wa menene ubangijinku ya sabko zuwa gare ku na kinana ishara me aka sakowa da muhammad menene yake cewa qalu asatirul awwali za ta rika ci ta tsiniyoyi ne irin na uwaye da kakanni ke samowa da tsarawa ne aka yi ya ɗauko tarihin uwaye da kakanni yake karanta mana wani shi ne sati da ya gabata mun hara bayanin lokaci zo kashi uwa cewa wannan iya karantar da mu kawai da ibn kasir ke cewa na kin gaskiya bayan kasan gaskiya tsare domin ganu suna yin su ne cewa matsayi ne mahaukaci ne mawaki ne duk wannan neman ɓadda gaskiya ne don ka a gani kuma wannan aikin aikin magabata ne da mabiya su sun san tsarin gaskiya ce amma ya za a yi su mabiyan kasu gane su bi kuma sun san su ake jin maganarsu su ake jin maganarsa a gari su suke bari a ji sai suke irin wannan kalmomi don ka a gani ya kawo misali na isa sananna wanda ƙur'ani ya kawo ɓangaranta na wali ibn mugira wali ibn mugira akwai ruwaya tana da asar da dama tana da abu isa wani ya tabbatar da sanarin ganin iya da shawari cewa wali ibn mugira iya cikin manyan manyan ƙwarai shawa masu iya da dukiya masu faɗi a ji a gari wali iya cikin ku masu adawa haka yi katar ranar ya zama za a zama a kaba iya karatun ƙurari iya sallah ya tsaya ya shurara da kyau a wannan gari wannan shurare da yi ya kama kanshi ya gano inda aka sa gaba game da wannan littafi na alƙur'ani iya karewa sai ya zo wajen daba akwai daba ta kwale shawa a cikin ka'aba daba wacce musiga ta su ta manyan mutane nan na maka sai zo ya tsaya ke cewa kai yanzu yanzu yanzu nan na ji wasu maganganu ga muhammad wannan maganganu na shi suna da daɗi suna da kyau yi da kalmomin yaban ƙurari sai jiwa ya ta gida yanzu ya ji iya tunanin wani abin da ya ji abuja da bayanan kori da ya zo wani bayanan a masira daga ba abuja da ya zo wurin majalisun nasu da ya zo aka ce a bayan wani kan kasa abin da aka yi wallaya makauta masu lalaciya ya kai walidi ya kusa musulunta ba in kuwa walidi to garin ya lalace kenan ko zai bishi babban mutum ne walidi me yasa bai ce ya zo ya wasu kalmomi na yabo game da qur'ani game da muhammad ya kamata a yi maganin wannan maza maza kai tsaye a butar tashi ya wuce gida ta gida iske ya iske walidi a gida ya ji ya zama a ranar ta ɓace ta lafiya ya balakan zan zuwa a asibiti ne ya ce na lafiya yanzu na ji an ce wai wai zaka zaka zaka zaka Muhammad kai ma ne wani abu daban gode baka na ba zaka Muhammad yanzu in labari zaka bi shi wai alhali Qurayshawa sun haɗin gwiwa za a taimaka maka zaka zaka hasan haɗin gwiwa ko wanda aka zama ka amma da wannan zaka ta waye Qurayshawa akan ba Muhammad yace ni zan bi wani dan kudi ni zan bi wani kudi Ti Muhammad bai ci ba bai ci ba sai ba ni zan ba sai tashi sai ya ce wancan ya koma da majalisun ya ce na ji kunce kaza kaza kaza kaza ya ce wallahi ya ce ni ya ce na ji maganganun mawaka na san tsarin waka na ji maganganun bokaye duk wata magana ta duniya na santa mace magana muhammad ba ta dace da wannan ba ya ce ba sihiri ba ne ba magana wani mutum na ji na ji maganganun mawaka na ji na bokaye wannan abu na shi daban ne sai karshe dai sai to kai yanzu wannan akce za ba kai ka faɗi me matsayin Muhammad me matsayin abin ka ga wani me matsayin wani abin da ke tare shi a yanzu shine san cikin zaman zulki cikin mudassir إنه فكر وقدر كان ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا إنه ثم يطمع أن أزيد
كلا إنه كان آياتنا عنيدة فالأكيد muna maganar. sababin saukar wannan ayoyi na mudassir lokacin da yana maganganu ga abin da yau ka yi mu nan ga sakamako Allah ta bada wannan ayoyin saboda shi Allah ta kalla bayan ta kai zarni wa man khalaqatu wahida Allah ce ka bar ni ya Muhammad ka bar ni da wanda na halitta shi kadai wa ja'altu lahu malan mamduda shi kadai na halitta cikin goji shi kadai zo duniya amma na ba shi dukiya mai yawa wa bane da shuhuda da iya a garin maka kowane mutum sai akwai yayi mai iyali ne man mutum ne ku ja ta noma na ma'aduda kuma hatta da umar na shuhuda mai dukiya mai yawa ko mu zaɓin dukiya Allah ba shi sun mai zama azim kuma ga shi iya neman ƙari neman ƙari ba ta shaida ba Allah ta kalla wannan ba na tsawatarwar ce innahu kan da ayatina alida wannan iya mai tsaurin kai game da ayoyinmu ta sa'uri ko sa'uda zan gama shi da azaba ne wanda giran kullum sama yake ya Allah ce innahu fakka إنه فكر وقدر فقتل.
فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر
asibiti nan bayan nan allah iya mai zargin duk wannan bayanin allah ke yi ya yi ce mana abin dan mugun mutum ya yi banna kai yanzu ka zo ka ji gaskiya ka gano gaskiya ka gano nan alƙur'anin ba magana ba ta mutum ba ba magana ba ta tasiri magana ce ta gaskiya ko mai matsayi mai amfani duk wani bayani da kai ya gano amma yanzu an ce to kai yanzu ka wadi mai matsayin ki don mabiya su ji sai a shirya ta innahu fakka shi wani bawan Allah ya tsaya ya yi tunani ya yi lissafi Allah ta faƙutin da kai faƙaddar Allah ta arzini mai albarka ta yaya ƙaddar wani abu sun maƙutin kai faƙaddar ce Allah kake mai mata tsinuwa Allah tsini mishi mana an la'ance shi ta yaya ƙaddar wani abin da ya ƙaddara sun ma nazar ya tsaya ya diba ya wanga ya wanga yanzu ana jiran sakamakon maganar wali me zai wadi sun ma nazar ya tsaya ya diba sun ma'aba sabasar ya gama fuska ya kamta fuska mai ce faƙar in haza duk abu bayan karewa ya kanta na yanzu yanzu baka bayanin shi baka in haza illa sihirin yusa in haza illa ƙalubashi salatin sau su lisaka bayan zaka da yanci kai wannan abu ƙuranin yanzu an ce ya hudu ƙarshe duk wannan bayanin da ya rabu ta kai wannan kurin ƙuranin kurin sihirin yusa ne gudun tsagi ne shi ma muhammad ya gado ya samu a wajen wasu kuma wannan ƙwararren gudun maganin mutunci kaga rikin rabo ko kaga ya tabbatar da kai ka haɗa haka ƙwararren wannan ba maganin mutum bace ba ba ta boka bace ba ba ta boka bace ba duk wanda ya kare amma yanzu an ce ya wari a samu sakamako ya za a yi karshe ya koma ya zama ne ya mai da abin kuma tsagi ne maganin wani ce kina haka sun gano gaskiya kare kurin rashin rabo ne da taurin kai suka tsaya kan abin su gada uwaye da kafin to wannan abin Allah ce ya ba su kamar tsarin haka ake fada daga cikin bayan shi li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama Allah ya ba su dan gobe kiyama su doki layin su cikakken layin su na kafirci ko na mata gobe kiyama ومن أوزان الذين يدلون من غير علم haka su ɗauki laifin waɗanda suke batar da su ba ka sani ba kaga mabiya ke ta ko su jagorori ne su ake jin magana su to kenan wannan hikimar Allah ƙarshe gobe kiyama za su su ɗauki wani biyu yaurin su na laifin su kuma da kamo shi na waɗanda suka ɓadda na mabiya ƙarƙashin wanda ibn kasir ke cewa ƙarƙashin wannan haka annabi sallallahu alaihi faɗa cewa man da'a ila hudan kana lahu min al'adi min ujuru min zaman tajawu lahu zalika min ujuru min shay'an kake cewa duk wanda annabi zalika cewa duk wanda yayi kira zuwa ga shari'a za a baka ladan duk wanda suka bi haka man da'a ila dalala haka duk wanda ya kira zuwa ga bata shi ma kana alayhi min ithm mutum a saman tajawu shi ma lahin ke din mutum nawa ka batar da su dalilinka ka hana a gane gaskiya ka kai wasu daji ka bar su suna neman gane gaskiya ka hana ka tsadda su to gobe kiyama ɗan mutum nawa ne za ka ɗauki yaunin zinihin ka naka na kanka da yaunin mutanen da ka fatar da su ba mana kan jahilci su sani ba da kai suka yarda kai ne jagoran su yan wakan wannan yake da kullum mutum kai hatara ka ci amana wani wani ya ce a yi ƙoƙarin bin gaskiya kurin kai laki da wani yawan su ma wancan magabata ga wurin da farko ma kowanne dalilin mabiya ganin su waɗannan jagor su ne manyan su su suke ji baiwar kasa baro su haka da fir'auna kenan a kullum jagora ke kai mabiya baro shi kuma kiyama ba a zuwa a dawo Allah bai baka hamzari in zo ne Allah tun da fadda na aka yi zan koma Allah a ban uzuri in komo in gyara abba ruwan Allah da wani zai gama ka da kai da zaki min gaba daya ya tura gidan wuta kuma duk da wuta inna akan hadin abu kubra ba kuka ce sun ce ya Allah suna cikin azaba a wuta kace inna akan hadin abu kubra an fadlan kabira ya Allah ai mu a duniya mun bi shugabanninmu da jagororinmu ibn kathir ta shugabanni na malamai dan jahili bai kira mutum haka ce jahili a jahili ya kaga jahili mal wanda kana ga shi ne malami shi zai ce maka Allah ya ce amma ba haka bane ba muna labarin duk mabiyan annabawa na ne na nono ne babbanu Isra'il ka karanci tarihin annabawa Qur'ani ko sunna ha cikin tarihi sai ka ga wani annabi zai zo wani annabin kahin ya zo an bata addinin an jikinta addini sai Allah ka da wani annabi ya yi gyara to a wani zaman da ya akwai malamai na wannan addinin yahudawa ba na mamaye isra'il malamai ne su ne limamai a masallatayya su duka jagorancin al'umma amma sun bata addinin sun koma ci da addini sai wannan annabi ya ce kai kai yaki ba annabi Allah ba su suke fara yaki da annabi Allah duka ga tsari annabawa wa'annan malaman limaman na masallatai mata magana su suke gaba gaba yaki da duk annabin da ya zo karshe annabi zakariya da ɗan shi yaya haka isa su ne a gaban suka ce isa matsayi ne ba da ba Allah bane ba zakariya ba da nawara ne har su shi su suka kai suka sa aka kace wani annaban gaba daya shi za Allah dauke shi da haka nan kullun kai hattara suka ce wani a wani akan me dalili yawan hikimar Allah Allah so kare addini shi duk wani hayani a yi da tsari Qur'ani zai na Qur'ani ba da zai dauko aya ce sai kara ce wannan aya ce na Qur'ani wannan ba ka ta ganya ne sauran addini aya ko ka ko ka ko ka ko wanda ta dauka sai a gyara ta shi ne kuma da zai dauko da dan Qur'ani iya nan ba ka inda kai ka bada shi ita ma sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ta muku addini shi sai ta da wasu mazaje sama shekara dubu kuma sama shekara dubu aka ba sunna yi na'am aka tsaya aka take maka yadda aka kashe na kashewa aka ture turewa aka gyara gani sai ga abin da ka wani bai nanta ba kenan wata baka ce baka hujja Allah ya kima hamzari ga qur'ani na na maza da maza da da al'umma shi na bar ku abu guda biyu matuƙa ku rike su ba ku ba ba cewa har abada littafin Allah da sunna ta kuma jin ka wani hayayya tun kuna tsaye na danta ta ce malam wane ko kakana wane shehu wane a wuri kaza ta yi kuta wani rikicin tarkima yanzu wata rikima ce bude da hadisin annabi a ce alaƙar rikima ce hadisin ya ce malam wane ce kaza ne kun ba ka wasu musulunci matsala duk yawan bayanan da ya ga ƙur'anin ga sunna kuma ya ƙara mana wani bayani dumma wannan yadda na bari shi haka za ku tsaya ba abin ce ba abin da na rage da zai fuskanta ku zuwa ga Allah ya na muku bayani ya bayani mata ta shay'an yukadu kum lillah illa ma tukun bi babu abin da na bari ce ban bar wani abu ba wanda zai kusanta ku zuwa ga Allah sai na gaya muku yace ban bar wani abu ba wanda zai kusanta ku zuwa ga Allah ina muku hali akan shi kuma kace ta ruwa ta cikin musulmi musulmi yace babu wani annabi cikin annabawan Allah sai ya gama al'umma shi da abin da shiga na amfani ne ko na tsotsa ya damu ba abin da annabi ke rika annabawan Allah ke rika don wa mai sauraka yin bayan mu duk da wannan bayanai kai mutum ya saka daji wani ci kwanan wani ana kwanan rafi da wani wani abu a cikin wani social media wani abu ana hada wai wani malami ne ba malami ne wai ka ce ai ba cewa ba annabi bai yi ba ko eh ko ma annabi bai yi ba na ce bai ka ce ran kalmar tashi ya tsara ba annabi ba zai samu cewa shi hujja ba wai hujja annabi ya hana wannan hujja mai hujja ce wai tsayin bid'a tsayin maulidi to idan wannan kaga nan idan wannan addini ne ka ce annabi hana ba yanzu za ka tajiro wa bidiyoyi a duniya annabi ta tajiro wasu annabi ya hana ya ce iya kuma wata tumura ta ko na wa dukkan abu samun tunanar da shi dukkan bida ake bata ce mai saura annabi hana ba suka annabi hana ita wani ce annabi hana kuma da ka kalma ayat da aka wa ma ata ku su ku mana ku an fantahu da mun da annabi ya kawo ku riki abin da ku to ya da bid'a kuma kai kina bid'a an dubu ka kawo aka kashi na muku umarni na muku hani da sabon abu sabu kira dukkan bid'a bata an kare ya saura kai da jira maka da kaza suraka uku da bakwai da arba'in da sati da wane ne duk annabi ya jira musu dan wani magana kuma daban ta wasa ga mutane sai ce maka to ka ce a yana da ka yi Allah annabi ce kai gamu kamar a faɗi in wata Allah abinda Allah ya ce a yi shi zai gaya maka annabi abin da ya sani abin da tafi da annabi sanda ba zai maka ya annabi sanda ba da ba shi ka yi ta don saka shi annabi abin da ka san ka gama da zama kan addini sai ka ce gama kan annabi ya ce ka a bida an gane ba in duk kuka kawo suka ci bayan na ce ka ba san annabi ya yi yoro annabi ta yi kakkan bida a kaci take ce a kaci kuna muku kashi da abu sabu ku rike sunna ta da sunna kalibu na guda uku ba kare ba wai ce kawo to annabi abin da ya sani ko ce ai shi ke ce ba magana gaje kama hadisi abin da annabi ya ce ai ko Allah ya ce ai ko abin da ya kama hadisi abin da ba ba faɗe ki ba annabi ya karanta ba ya za ka ce ki kama hadisi babu shi ya ga cikin wancan da abin da ke annabi ba na addini inda addini ne wanda gana wa kawo jirgin sama kawo kawo kawo da cikin ka ka shiga talabijin wani wasu na bida Allah kiyaye Allah ya shaida mu ɗan uwa wallahi mutum ma Allah godiya lokacin da kafa a wannan a wannan ɗanwa wannan rudu da duniya take ciki a yau na yadda mutane bid'a suke burge su suke rungumarta Allah ya maka baiwa ta fahimtar Qur'ani da Sunna ya maka baiwar bautar Allah Qur'ani da Sunna tabbatatta ya kama Allah godiya wanda suke cikin daji muna fata Allah mai suka hanya Allah mai yanzu a lokacin musulmi fahimci addinin Allah ba a yi da ka kuma haɗari ne ka sha wahala ba da da ya kai Allah ta mike mu Allah ce wannan mutane ya bar su da ya hamilu a wuzarahun kamilatan yawon kiyama don su ɗauki laifin su ƙarshe lamari za su ɗauki zunubin su cikakken kwamfani ba abin zarafi ya ce kuma wa min a zara zai izinin mai gida ilimin da laifin waɗanda suka fatar da su ba kan ilimi ba ala sa'a ma ya ziro bayan kalma ta jan hankali ya ce wannan abin da suke ɗaukan maka da lalaci ya muni ɗaukan maka ga kamar su aikin wani rungulo ya ka ɗauka suna kai lalaci Allah shaidu su gaba قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم الله وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون to yanzu wannan wani abu ne wanda kashe ne Allah subhanahu wata'ala ke yi ga 'yan baya bayan al'umman farko duk wani makirci da ake ma addinin Allah dan ana yi an yi kuma shi anan Allah subhanahu wata'ala ke ba manzon shi labari haka musulmi duk makirci zama kayan ku zo ai amma addinin Allah makirci an wa annaban Allah ma makirci yace kada makarar da zina min qabli ka al'ummomi kayan su sun yi makirci an kulle mugun kullalla da a tabbaki addinin Allah an shayi don tsoho amma fa ta Allah bunyanin min al-qawaid fa kharra alim saqaf min fawqi nan cewa sai Allah ya zo mana da ginin Allah ya ɗauke tun daga fandasokin ginin Allah ya zuzzuga ginin gaba ɗaya ta ƙarni aka kihe da rigin ginin ya faɗo kansu aka mai da sauran bugin a samansu nan malaman tarihi dukkan malaman tarihi suna kawo ganin abu ne su ne cikin tarihi magabata farkon kashe jabbar a saman ƙasa mutum ɗaya ɗaya wane ne wannan ne da maludu shi ne farkon harkar auna kayan farkon shi ya zo shi ne farkon jabbar a saman ƙasa kake amma masu hoto na hoto da Allah wani shi ne abin da cikin tarihi Allah wa alam ba na Qur'ani ba cewa shi ne gini mai tsawo da sunan cewa za shi ya halbo an akwai Allah sama ya halbo shi ya yi gini na musamman wani cin ya gini na musamman wanda da Allah ya rushe ginin aka ce ginin ya haɗo kan aikin Allah gama da su alaƙutan wani tabbatacce na maru har yau ginin na maru har yau iya wanda ya ji labarin dukkan yankin da ibi yake bibiyar yakin iraki da aka yi baskin an amurka ta babirin ta babirin iraq babban baskin ta amurkawa a nan suka yi da sojojin su a nan cikin gidan gidan wadda lamaru a nan suka zamana kakansu wallahi a nan suka zamana don bayan suna ciki suna zamanai sai wasu ɗan tarihi ɗan rike tarihi suka ce wani abin da ya kwana ba kun ga wannan jirage suna kai da kawowa a wajen wani tarihi wannan motsin jirage zai sa gina mai ɗan motsa har yanzu ginin iya nan shekarar dubu na dubu ne ya yi bukatu dubu biyar wa ya yi bukatu dubu biyar ka yi mura wani majima na maru iya cikin sirafin da masu mulki wanzu ka tsaurin kai sama kasa to nan kamar da yawan shoka ne ke cewa nan wani wannan dan ma dai wanda yake ne na maruza ne wane ne ne muna aiki da wa addinin allah makirci ba tsira dini da ka allah zai karya ka ko baka ci nasara inda addinin allah ne Allah ya ce waɗannan da suka ma addinin Allah ma kirci fa atallahu bunyanan min alqawaid Allah ya do ya tumbiki ginin tun daga foundation fa kharra alayhi musaqafun min fawqihim aka mai da wuri a kansu wa atahum wa atahum al'azab min da la shurun Allah ya zama da azaba tun daga samani malaman tarihi da shi ne a cikin tarihi da kima labari wannan ko ina kawai cikin tarihi Allah ya gwada mai kasawa a cikin tarihi ba a cikin tarihi kace ka cikin ibnu kasir ka cikin tarihi cikin bidaya wa nihaya na madan da sunan jaka cewa Allah bai jarabawa da sabru ya shiga cikin hancin sabru shiga cikin hancin an ce wanda yake hikimtawa da murudu shi zai buga buga bugun kan kai ana buga ana buga wanda yake wanda yake sai miki ne ga kai ke sai miki dan kai an buga zama da malaiya ya buga ya buga gidan nan dama ya buga miki kan da zama nuka bi jiya kabuga ilma da da kabu gina wani ga ga kan ke tamu dan kai an buga wace Allah ba shi Allah ne ta rabawa ya jima cikin wannan tashin hankali ko da kai yake ciwo kuran sabru a cikin kafura akan sai ciwo ya jima cikin wannan azaba ga Allah da marishi to kenan in dai tsawon kai da an jima na ma Allah kuma Allah gama da su yace sun yi mun kiyamati ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين tunan Allah subhanahu wata'ala ya azabtar da su a nan duniya kaka ɗauka wai tun da an yi duniya an aya azaba da Allah yake ma kahurai a duniya a wannan somin tabi ne babban tana zuwa a gaba ya ce sun ma yau manu kiyamata yukhzihim bayan ta duniya kuma gobe kiyama Allah zai kumiyartar da su ya kaskantar da su a filin kiyama za ka kaskanci da wulakanci a filin kiyama ya ce wa ya aina shuraka'i allazina kuntum tushaquna fi dan tambaya ta tada musu hankali ina ababan da kuka hada ni da su kuke yin adawa so da ki kuke adawa da manzannin Allah saboda kare bautar waɗannan ababe a yau ina suke ina suke waɗannan abokan tarayya wanda kuke faɗa da annabawan Allah manzannin Allah wajen kare waɗannan abin a yau ina suke ba sa ba sa musu komi alalladin utul ilm anan waɗanda suke da ilimi mana masu san addini suka fahimci addini za su ba da amsa ga waɗanda mutane ta za su ce inda na kirzi da yau wasu alakafin a yau yau yau ta baci maka wuri duk wani kawuri ya ce kaskanci da wani mugu abu yau ya tabbata ga duk wani kawuri wani tabbas duk wani kawuri kaskanci wani kiyama ya ci kaskanci da mugu abu ya tabbata ga dukkan wani kawuri
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون التي الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وإن ملائكو كي دوكا رانسو أهالين da suna zaluntar kawuninsu domin da manzo wa'azi ya je musu bayanin ya je musu suka kibin gaskiya suka sunan azzalimai su su cuci kansu da kansu kenan malaku su dauke su cikin halin kaskanci fa alqaw salam za su ne kauya a yana babu kadama za su ne kauya tun dokar rai a duniya har gobe kiyama ba magana gardama eh za su ne kauya ba jayayya Allah ya hannu ma Allah ya ce wannan mutane yau mai ba'atuhumullahu jami'an fa ya halifuna lahu kama ya halifuna lakum ranar da Allah ta dosu za su idan suka saba a duniya su muku kai rantsuwa ta ƙarya ta yaudara ya ce a kiyama ma haka za su yi Allah ce za su yi rantsuwa ta ƙarya yadda suke muku ƙarya a nan duniya gobe kiyama ma za su yi zai ce wallahi rabbina ma kunna mushriki kai Allah ne bakin za ka yanko ya Allah mun rantsu da girman ka Allah ba mai shirka da kai ba sun ga tabbaci na sun ga azmaji sun ga obari sun ga obari sun ga haza ka dankalin azaba za su dankalin kamar ta za su magani ji suke yi yanzu suke yin rantsuwa a duniya ta ƙarya ta tsira ji suke a nan ma rantsuwa ta tsira ba haka bane ba Allah ya ce fa'ala qausalam sun mai wuya ma kunna na amal min su za su an mu mutu kuma ji ba wai muku aiki ba kuma ba wani ba kuma ba san ba mai ba kan haka adam zai zai gardama ta saboda gardama Allah zai mai tambaya kai dan adam ka cika gardama kai ba kai ba me kake so ya ma shaida yace shi shi bai amince da malaku ba ya amince su ba kullum amince su ba yace ina so a ban gangan jiki na ya musu ya min shaida ya lokacin Allah sai ya rihi bakin sai ba kuma gaba magana eh hannu ya ce ni na taɓo farji ya ce na yi kaza kowa awa ta ce na yi da ni aka je kowa suna yi haka amma wani abin duka abin da ka yi alata gobe kiyama fata ka wannan fata za ta ma shaida haka fata ka ga an mutu ba ya duka gaba daya ya wannan dan adam ne ci gaban adam aka tabbata a shi fata wani abu ne mai arsalan ta abin da yake fasi fata wani ai ilmu ta adam fata wannan an tabbata a a yanzu a duniya tana arsalan ta abin da aka nufi tana arsalan din fata wannan idan wani ba in ba haka adam ma mutum ke yin a fare kamera ta sarfan za a ci da da ya wata da wani wuce ta ɗauke shi da a zafi yadda wata nawa da wani wuce ta ɗauke shi na adam ne wani ya gani ko a zuwa wani abin da kai a zo a yi sata a ci a ɗauko kamar ta tabbata ko dole wuce a bakan shi na tabbatar da mutu abin da ake haji wani ɗan wata ƙasa ne da ta gare ne sai aka zo aka zo aka kori mutane an kama mutane wata bayan allah mai to kudin da suka wadi suka fiye da wadi da kwaskin da wadi ta tsere daga baya aka dawo babu saka da kudi masu yawa ciki kana ji ya ce kai wa ana ku kamera sun ga ku kamera ni bada ku a dan wata aka zo da jama'a iya wurin sai aka kusa kamera ku ku ka shi sun ne kuke ta kariya haka sai to abu ke cikin da da abin da ga wanda ka ka da abin da ga maka abu ke cikin da abin da ga maka ku da ba da ma ba ka da ba shi ku da dauka ya ta ya za ya to ya za dole mutum ne mutum ne ga Allah yace ya asara kullu kaji a gwada maka Allah Allah Allah ta fice bal karamin imani kin ji hankali ba ma Allah in magana ba ta banza ta kur komai ga shi duga kuma Allah ce bala nan gardama da yake yi ta makunna na'mal musu gardama da suke cewa su su aikata mugun aiki ba ya ce a tabbas yi kuma inna la alimun bima kuntum ta'malun Allah masani ne game da duk abin da kuke aikata ba Allah ya san kowa an ce wannan shi dan adam gamuwa da yaka ce a ɗaukar rai tun a ɗaukar rai aka samu wannan matsala ta mai imani da mara imani mai imani wannan tun daga duniya da wani labari za a rika bugun su mara imani zai samu ɗaukar rai cikin tashin hankali mai imani cikin musuwa a samu cikin masu imani yace za a ce fadukulu abuwa
أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين
yanzu wannan a ranar kiyama don bayan an ƙari san ayyukomi ne allah zai ba da umarni fadukulu abuwa ba jahannam ku shiga ƙorohin jahannama kowa irin tashi kuma khalidi ne fiha za ku shiga shiga ta dawoma a cikin muka barin su za ku za ku dawoma a ciki falal isa masa wal mutakabbirin Allah ce tur Allah wadan makoma ta masu girman kai me amanin girman kanka ka wai da kan a gidan wata tsamutsun ya wani shi ya Allah ce gaba وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين Allah ce wa qila lil ladzina taqaw ma za anzala rabbukum can su marasa imani ma za anzala rabbukum qalu wa sadaka wa ko so da masa imani mai ubangiji ya zarko ta ce shaida cewa ta tsiri amma su masu imani wa qila lil ladzina taqaw masu jin tsoron Allah idan aka ce musu ma za anzala rabbukum menene ubangijinku ya sarkar qalu khaira ubangiji ya sarkar da alkhairi kamar ba sai kamar alkurani saboda alkurani jagora ne ga bayan Allah sama kasa kuma sun yarda sun yarda littafin jagora nasu kan Allah sabka da alkhairi da haka Allah sai ce lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana duk wanda suka kyautata aiki a nan duniya suna da sakamakon kyakkyawar rayuwa a duniya yace wala darul akhirati khair a nan duniya Allah ya cewa man amina salihan min zakarin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahu ajrahu bi'atan haqqan amalu Allah ce man amina salihan duk wanda ya aiki na kwarai kowane ne namiji ko mace ba ko da ta man kwarai zan ga kabila kaza balarabe ne fitar ware ta man duk wanda ya aiki na kwarai kuma wani aiki na ce min zakarin a unsa namiji ne kai mace ce ta ko ina ne ko da kabila ko ina take da za ku na ba kun tare wata tsakiniya ta giwa ko wasu wanda Allah ya rage su bai ya musu sunan kaje Kaaba sai ga suna ta kuka cin kaza ta kuka yake nan Kaaba mutane mun je Makka su kansu yanzu mutum ya kuka Kaaba ya su irin su ne wanda su ba ya musu haka ta irin su ne ba ya musu su wannan kuma mutane za ku kare da tsoron Allah daga nan kawo suke kukan su za ci ai wannan wasu wani allah bai yi musu ne yan wa a duniya a yau banda iblis banda iblis babu wanda ta ga kabila kaza ga jinsi kaza wani su allah bai kawarta musu babu shi a duniya babu wata kabila ko gida ko wane ne wani ta ai wannan ko kawai tuba da a babu shi duk wanda ya tuba ko wane ne allah zai zai musu ana alƙawarin allah ne iblis ne kadai allah ya ce ko da ya wuta kuran kari amma da aljani a aljani ha aljani ha aljani akwai ba su da manzan da ya aljanna ha aljani ne shi ne allah gama da shi amma aljani kuma su imani cikin ɗaya bilis na su kurani sunna kin dan haka wanda babu ta kabila duk wanda ya aiki na alaƙa duk wanda ya aiki na kwarai min zakarin au unsa namiji ne ko mace ne amma yake a mu'min amma wa aiki na kwarai iya mai imani ka kenan sharaɗin amsar aiki imani in ba tauhidi dukkan aikin baka da lada wajen Allah duk aiki da kai jejero aiki na kwarai nauyi goma ce amma sharaɗi ruwa muni sai da imani kenan da shirka na shirka da Allah za ka yi ta wahala Allah bai karɓar sallah ko kuma ka daga kuma aikin alheri akwai sadaka akwai nawa suke ba mu shinkawa sadaka ko zuwa suka shinkawa sadaka ana ba da ku to ai ka ga Allah suna janna sun ba imani ba su yi wannan magana na ana magana wanda ya aiki na gari na mutu ko mace iya mai imani sharadin kenan to wannan falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ce aka za mu raya su a nan duniya kyakkyawar rayuwa a duniya su kyakkyawar rayuwa ya ce wani najidiyan nan a zarafin ya fi makan abin kuma gobe kiyama za a saka musu ladansu sama da lullumka musu sama da abin da suka yi kaga nan shi ne kenan magana an ce haƙi a yi ba rayuwa mai daɗi ba mallakar kaya mai yawa ba ne a imani za ka samu mutum da dukiya mai yawa ba imani kai kana kai kai abin ya burge ka yayin ya mutum da kuka ga da labarin karan kai ce da yake yi ba ɗaya ba ne baka inda da imani to shi mai imani iya kuma zuwa ga Allah samu daga Allah riki daga Allah komai daga Allah shi ka kai wannan dogara duka samu hutawa amma shi kawuri kuma shi kuma kai shi ka dauka sai kan da ya ya kace kai eh sai ya dauka bai kuma mai ɗora shi bala'i bala'i ne zai ɗora maka shi amma mai imani in mai yasan daga Allah yake zai zo kuma jarrabawa ce jarrabin mai sanar ka san Allah Allah ne jarrabe ka kuma ne ka Allah za ka koma baka wurin zuwa sai mai imani yake da yake da rayuwa wata ke haka ce mai sauki kwarai kuma mai nutsuwa a kanta duk abin da musa abin da malaka ne ba imani iya rayuwa cikin nutsuwa sai ko mushi ga Allah ne ya samu ga Allah in bai lafiya ma abin da Allah yake ga baka lada eh jaraba ta Allah ke maka kuma ya baka lada duk da cewa Allah kan jarruba kan laifi shi amma cewa da yawa Allah kan jarrubawa ba laifin da yi Allah idan ya so ba da zai zama ta idza aballa abda abda talam annabi ya tabbata da cewa idan Allah so bawa sai jarrubi shi kuma yace a cikin bala ta cikin bala al-anbiya wanda kowa Allah ce wanda annabi annabi kamar labarin cewa wanda Allah ya kowa jarabawa annabawa ce kuma ya jero sun amsar sun amsar bayan annabawa kuma wanda ya kusa da zuwa aka jaraba shi kiran kakka ɗauka ya jaraba bawa ba an jaraba da cuta wani matsala ka ce Allah ka san kai wannan ba kama Allah je ba suka cewa an ya kuma Allah wannan ba da da bai jaraba ka san kai ko ko akwai akwai san kai ana to kai ka da mun san kai kenan an ya mu Allah wannan ba to kiran to ka san ka abin da kake amma haka kurin Allah ya maka sai kasan ni kawai Allah to Allah iya ba kai komai ba Allah jarabe ka kuma wannan ya maka ne dan ya ƙara ma daraja eh kaka dauka in gabawa kan hukunci kai a wannan wani abin ma Allah da da kudin zuku lalace ko da kullum mai lafiya a wannan abin abin da wanda ke gaskiya akwai matsala ko ba kwarin kabace kuma kabace bare ma shiga shi Allah ce shiga na bar Allah ba ba Allah kan ta komai sai Allah wuce ba eh kenan wannan yace kenan zai raya a rayuwa ta duniya a kyakkyawar rayuwa haka layira Allah saka masa da mahi saka mahi girma sakamakon a duk kawai sun aiki da suka yi zalin kawai da lada kenan za su samu limki lada limki sama limki shine kenan lillazin ahsanu fi hadhihi dunya hasana naga waɗanda suka kyautata aiki a nan duniya na hasana shine kyakkyawar rayuwa a duniya wala darul akhirati khair gida na lahira shi ne mafi alkhairi da shi alaka cewa bal tusiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa ku kuna da bara wata duniya alhali lahira ita ce khairun mafi alkhairi akan duniya kuma wa abqa ita ba ta karewa in me aka baka a duniya ko da ka kare nima duniya kai dadi karewa take shi aka ce wanda aka ce lahira kaddara duniya gidan zinariya ne lahira gidan mutum karye ne amma wannan bai kare wani iya karewa me wani bai karewa to balle ko abin saban haka bane ba lahira ce gidan manza ba akan akan lahira duniya ce gidan manza za ce kai akan lahira kenan lahira ta yi khairun in me lahira ita duniya kuma abuka kuma ha abu da yawan kenan ne kamata kenan mutum ya nema ba gida wanda yake karewa ba yace wala darul akhirati khairun gidan lahira shi mai alkhairi yace wala ni'im darul muttaqin ma dalla ma dalla ya ni'imtu gidan tsoron Allah Allah sama cikin dan
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي Allahul muttaqin wannan gida jannatu adn gidan aljanna ne gidaje na aljanna ta zama dan ba a zuwa a dawo yadkhulunaha huzran Allah za su shiga wannan gida tajari min tahjil anhar qoramu na gudu a wannan gida ko ina ga iri-iri na madara na zumuwa na ruwa gashi nan dai yace wannan lahum fiha ma sha duk irin abin da suke so an musu garanti wa fiha ma tashtahi al-anfus wa talat al-ayn yace antum fiha khalidun aljanna duk abin da kake so ranka kake so amma ta nufi ko me kake so ko me kake so sai ka samu anan kiban labarin can dan adam akwai wani manomi ne ya saba wahalar gona a nan duniya ya je a yi ruwa a yi waye shi ka noma zai ci Allah ina son shimka ai mutum shimka zai so soki Allah soki yi shimka haka zuwa ce shimka zai makon ya aljanna duk abu mai soki wajen shimka eh shimka manomi ne manomi ne eh daga noma a ce a ce a baki shimka ya shifka iya shifka kai tsaye zai tsiro da shi cikin yan kuma ya ci gaba iya shifka wa kai tsaye zai tsiro ta mutu da ya iya kuma ci ko ni amma garin za ka samu ko ni ba Allah ya baka ya baka Allah ba mazalla yace lahum fiha ma sha'un suna da a cikin aljanna duk abin da suke so duk abin da suke so kazalika jazalul muttaqin haka Allah ke sakamako ga musulman Allah ya ba su duk abin su gidan aljanna Allah ba mu gidan aljanna su wane ne الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
kan wannan mun ji labarin ɗaukar ran marasa imani kahurai cikin tashin hankali suna cikin zalunci to su kuna ɓangaren masu imani ake gaya mana halin rabuwarsu da duniya jannan ne wa duk abin nan ne jannan ne idan ta yi kyau gaba ta yi kyau in ta ɓaci gaba ta ɓaci wannan iyaka ta iyaka iyaka mai haɗari ta ɗan adam Ra- mana mana iyaka ta barin duniya daga nan ke dan daga nan ke da su takardun kowa daga nan ke da su daga nan an rige da alkhairi aka rige da shari aka rige shi da kullum ake famar kyakkyawar cikawa kullum ayon fada allah cika mun da imani yawa a yi a yi ba san ƙarshe ba kullum ƙarshe ake so a cika haka magana ce guyi ƙoƙarin neman cikawa da imani magana ya ga wani sahabi a cikin sahabbai ana yi ya bambata ya bambatawa suka ce rasu da gaskiya wani wani ya bala'i wani ɗan bala'i yawa a ne mace ɗan wuta ne ɗan wuta suka ƙage da ɗan wuta ne ta ƙanan da wata bane wani suka ce ɗan wuta ne wani abu ya ɗaya na sahabbai kwarai sun da abin da ke kashe ka kawo amma da su da wutan ita ce a takashe su da kawai kashe mutum da wani ta ta inganta kan karshe ce wani sabi ne ke ce ni jin haka yanzu a cikin hidin yakin mana ban kone shi ko kushe ke bazan zai yi ya zo kawai ɗan jarida suke bin su ke bin su can aka zafi ya su da ya shahada ya kake annabi ya ce a bai mutu ba annabi ya wurin ba ya ce bai mutu ba ya koma ya ce bai mutu ba bai mutu ba karshe shi ya kalle shi kurin me ya shi da cika kurin sai ɗauko kibi shi ya aje haka kurin sai haka kaf kurin sai kai shi annabi sai na shi da ni ne manzon Allah ne Allah ya bayar da sun labarin kuɗi ya san mu zai buku cika kaga nan ya yi komi amma karshe ya cika ba iman ya kashi kai sannan su dan wutan haka nan kullum rama a cika alkamu cika da imani amin an sa da lokaci ya zuku an samu cika da imani أردت منكم ذمة لكم أي إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته